أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله يومنا جمعة شا بيو غواتن ذو الحجة شكرة دبو ديا دلي هدو دا أربعين دا هدو daidai da talatin ga watan shida shekara ta dubu biyu da ashirin da uku. A ci gaba da karatunmu na kashiful ilbasi na maulan mu shehu radiyallahu ta'ala anhu. Muna cikin fasalin da shehu radiyallahu ta'ala anhu yake mana magana a cikin wajabcin neman shehi murshidi. Wajabcin neman shehi murshidi. Kamar yadda aka yi bayani a satin da ya gabata. su shehannai guda uku ne, idan ana so aiki kyau abubuwa su kubuta ba a samu matsala ba, to kada kowa ya shiga cikin aikin kowa, sai dai idan ɗaya ya tarar da ilimai iri biyu. Misalin wannan, kada wanda ya karanci harkar asibiti ya ƙware ya zama dakta likita ne. kada ya saka baki idan ana magana harkar noma don bai iya ba. Kada wanda ya ƙware a kan sha'anin koyarwa, malaman aji ne, kada ya saka baki shi kuma idan ana magana operation za a yi tiyata na mara lahiya, don ba lahin shi ba ne To, wannan shi ne misalin shi hannai. akwai shehu ta'alim shi shehu ta'alim sharɗansa guda uku ne na farko husulu ma a bihi babul mutakallimi na farko kenan husulu ma a bihi babul mutakallimi ya zama yana da akwai tabbataccen abin da yake magana a kan yana da cikakken sani a kan abin. Ya zama ya san abin da yake magana a kan yaɗin nan ɓangaren nan nashi ya kyautata shi ya san shi ya ƙware sosai a kan shi. Sannan na biyu, ya zama yana da bayani mai gamsarwa ba tare da tawaya ba idan an nemi wata batawa wani bayani. dangane da sha'anan abin da ya karanta, to a samu bayanin nan cikakke ba ta waya. Kada ya zama ya yi bayanin da sai an je gurin wani neman ƙarin bayani saboda nashi bayanin bai gamsar ba, to bai kai ba shehi ba ne a wannan ilimin. Ya zama yana da bayani in gashi to ba matsala kawai. Na biyu kenan. Na uku, ya zama yana da al'insafu fil raddi wal akzi yana da adalci a cikin karɓa da miƙawa a cikin ansa da mai dawwa dangane da abin da ya shafi ilimi ya zama baya amfani da son zuciya ko ra'ayin shi a koda yaushe yana kallon abin da gaskiya ta taru a cikinsa ne ko da kan wannan abin da gaskiya ta taru a cikinsa shi ba a kan shi yake ba ba shi ne ra'ayinsa ba sai ya ga ra'ayin nan nasa baya kan gaskiya ya bar ra'ayinsa ya bi gaskiya kuma ba tare da ya yi la'akari da wanda ya gaya mai gaskiyar ba tunda gaskiya ko gurin shaɗan ana ansarta wannan shi ne sharaɗin shehi na, na ilimi kenan sharaɗin shehi na ta'alimi za ka ji ana cewa ba za ka zama shehi ba sai ka kiyaye ma'anar kalmomin shehanta ko wasu suka ce shehun shin shi shinun ya'un ka'un ko shinun shinun wasu haka suka karanta shinun sai suka ce shaja'atun ya zama mutum yana da jarumta ba da tsoro so da shi matsauraci ko mun ya ga ga inganta abu to ba zai zama gwani akan abin ba ko qur'ani mutum ya haddace in Allah jiha mai razani bai abin kirki shi kadai ke gwanin ta yi a daki a boye ya ta cin mutane gyara kuma amma an ba ya karanta su fika ma ya ta kucce a hannun shi Allah ka cire mu aran mumi wannan ka gani shaja'atun kenan sannan ya'un sai suka ce ya amuru bil ma'rufi ya zama yana umarni da kyakkyawan aiki. Ka'un sai suka ce kadimun, ya zama yana yin hidima sayidun nasu kadimuhum, to ya zama yana al'umma hidima da dangin shi da jama'a da makota kowa ya amfana da shi. Sai wasu malaman suka ce a'a ai ma'anar shehu tana farawa ne daga kalma al-shehu. Al-shehu. can sun taƙaito a kan shaihun shi nun yawon kawun nan kuma sai suka yi mata ta'arifi aka yi ma'arifa aka ce alif da lam aka ba su sai aka ce al shaihu alifin din sai suka ce alfu mas'alatin bila nazarin in ji wasu malaman suka ce a ma'anar shehu to ijtihadi ne na malamai ba hadisai bane na so a gane wannan sai ka ce ba za ka zama shehi ba wannan wajen suna magana shehunnan ilimi ne ba shehunnan ma'arifa harkar shehu tijani ba nan ana maganar harkar littafi ne buɗe a karanta ma an san ilimi an tantance shi ake magana har wannan na masu alfu mas'alatin bila nazarin din sai kai daga ka ji alfu mas'alatin bila nazarin hmm? ina ruwan sufi da wani alfu mas'alatin bila nazarin ana fatan mun gane ina magana shehu ta'alimi ne ya zama alifin ɗin nan suka ce alfu mas'alatin bila nazarin lamun ɗin nan suka ce layyinul janidi ko kuma layyinul kalbi mai lausasan mai raushin sasanni in an raɓe shi bai da karshi bai da tsanani baya fitina ana jin daɗin mu'amala da shi ba tsoron ya saboda fitina shi ga ilimin ga fitina kowa har ma ɗaliban da ba za su rika ganewa ba saboda gudun kansu su zo adabi ya babbake su ya zama layyinul janidi sai shi nan ɗin. Shi ne ko? Alifin? Ko? Alifin alifin matsalatin bila nazarin. Lamun? Lainul janibi. Shekun. A sai shi ko? Yawa haka ne, ita ce dan uku. Ai an fahimta ko? Sai suka ce shi ɗin ya zama shakirun li'an umillahi. In ji su waɗannan ɓangaren malaman. ya zama shakirun li an umillahi ne gode ma nemomin Allah yana da godiya abin da yake da shi ya to yana da tsantsaye ne in abba abin da ya samu ya wadata da shi dan malami in bai wadata da abin da yake da shi ba dan keken shi da yake hawa bai hakuri da shi ba yake shi jif da sa alhaji mai tumbi suke hawa zai hau to ba zai zama mai gaskiya ba zai karkata ne kawai inda da harkar da za a samu kuɗi ta karkata nan zai bi zaka ga malam gobe a fara jiba a ja gata a baka yaka a kaza duk inda ta karkata kawai ta faɗi sha ne ya zama dan abe rima a sha kiɗa yana son ya ga akawun ɗin shi da daloli da miliyoyi ciki to kaga dole ya bar gaskiya saboda bai gode ma abin da Allah ya bashi ba yana da tsammani sai yawon ɗin suka ce ya amuru bil ma'rufi wa yanha anil munkari sai kawun ɗin suka ce kashi'un lillahi ya zama mai tsoron Allah in ji waɗannan malaman to duka wayannan abin idan mutum zai ma bayani ya ce ai abin da ake ni da shehi shine albu mas'alatin bila nazarin layinin janibi shakirun li'an unillahi ya'muru bil ma'ruf yanha 'anil munkari kashi'un lillahi ko wannan ba ana magana shehunan harkar tarbiyya ko harkar sufanci bane ana magana shehi ne na harkar ilimi ilimi na zahiri wannan shi ake magana shine shehu Hassan Dam radiyallahu anhu shi kuma ya ce shehi abinda ake so ya samu na zahirin ma shehul ta'alimi shi ma ya kawo tashi abin ya ce abin da ake so ya cika sharuɗan shi guda uku ne su ne waɗancan da na fara faɗi rusulu ma aqada bihi babul mutakallimi ya zama yana da tabbata abin da yake ilimin ya zama akwai shi kwar an kasashe ne akan sha'anin shi yawwa sannan ya zama yana da bayani mai warkarwa mai mai gamsarwa a cikin bangaren ilimin ya inga ya ba a bukatar wani babu kishi inga shi sannan ya zama mai adalci cikin ansa da maidawa to shi kuma akwai shehi na biyu shine shehin tarbiyya shehin tarbiyya shi kuma shehin tarbiyya abinda ake so a samu a gurin ya shi ma sharaɗa ne guda uku sharaɗi na farko husuli ilmu zahir wal baɗini tunda tarbiyya zai ma mutane ya zama yana da ilimin zahiri yana da ilimin baɗini ya zama yana da ilimin zahiri ya san shari'a sannan ya zama yana da ilimin baɗini ya san ma'arifa ya san sufanci in an ce sufanci ba wai ana nihin ka buɗe littafi kai ta karanta ba duka haddace abubuwa wannan ba sufi ba ne kai ɗan karantu ne kai ai ba da alittahi ake in alittahi ake sufanci yanzu ma sai ka duro ka shigo a'a ya zama yana da shehin tarbiyya ake nihi ya san ilimin ya anshe shi gurin mazaji usulul ilmin zahiri wal batini sai me na biyu wal basiratun nafizatu ya zama yana da basira mai zartuwa Allah ya baya hasken shehu tijjani yana da haske to da ni da kai ne za mu gane yana da hasken waɗanda suke da sirrin shehun su za su gane yana da hasken har su masa izini sai abu na uku a ga shi shehi na shehi na tarbiyya kenan ko yawwa bayan ya zama yana da ilimin zahiri da baɗini ko ya zama kuma yana da yana da basira annafiza basira mai zartuwa abu na uku shine at-tajrubatul hasila shine ya zama yana da tajruba tabbatatta abin nan da zai sa ka kayi ko zai jagorance ka zuwa gare shi an gwada shi ya ya iya kuma ya zai iya koya ma wani yana da tajruba akan lamarin ya san abin sani kwankwasashe ba wai ya ga baban shi na yi ba baban shi ya yi wa fati shi ma ya ci gaba da ɗaukan kayan aiki kawai ya ci gaba da aikin ai ka ko dan dan wanzami ne in bai da tajruba ai sai a samu matsala dole ne ya zama an koya mashi an jaraba shi an ga ya iya kuma an ga ya isa ya koya tajruba kenan dan kana da shehin shehin ya mutu ba za ka zama kai ma shehin tarbiyya bane ba sai dai kai ta tattara mutane kana tura su rami wannan shine sharadin shehi da tarbiyya sai shehi na uku shi ake ce ma shehu tarqiya shi kuma shehin tarqiya abinda ake so a samu a gurin shi sharadansa guda uku ne in ji shehu Hassan Dam yace alhimmatul aliya a samu himma madaukakiya gwarzan namiji ne jarumi ne yana da himma yana da wirasa ta shehu tijjani shine ma'abocin himma madaukakiya sannan abu na biyu wa nuru ta mi ya zama yana da haske haske cikakke ba wani abu da sheke shige masa duhu a tsakaninsa da Allah yana ganin komai karau yake kallo ba duhu eh kaga wannan tahihu ba ta da ba kusa take ba aka daga jin wannan maganar ma ka san abin nan ba kusa kai wannan harka wata tana da tsawo kai wallahi abin ba ba dama ha wan nuru tani shayin tarqiya yi zama yana da cikakken haske komi karara yake kallon shi masu ganin mutum ha hanji in ma mutum din za a ganin ba ya zama ba wani abu da shike ke shige masa duhu akan lamarin tarbiyya din da akan tafiya cikin Allah ya san abin ya san abin ya san abin ya san abin misali in hanyar Legas ce da zai rinsa ido in ba dan gudun kar ai asarar rayuka ba ko wata akuya ta gitta to zai iya kai ku ko da rinsa ido ne saboda yadda ya kwankwashe hanyar ya haddasa hanyar ya san hanyar ya san hanyar ya san hanyar ya ba hanyar ya ai ka san mutum ya saba gunguri ko ya rinsa idon ya in da ya ba a hankali zai je gun musamman daga gidanku kofar gida zuwa shiga ɗakin da kake kwanciya a ɗakin kama in ka shiga ko ka rinsa ido da inda ka ajiye matashin ka san inda yake waya ka in ma baka taba haka ba in an ɗauke nefa da duhu zaka ji da ka sha nan ka san nan coci lakka take tarbin ka kuma na bango kaza da ka je ka ji ka dahoi eh kana da cikakken haske akan lamarin ɗakin ka to irin wannan hasken ake so ka samu akan komi cikin Allah ya zama fawo kake a cikin lamarin Allah ta inda kawa ba da an zo ma da wata wani zance ma da ka kalli mutum ka ma gane abin da yake ni in ma wasa yake ni ka sani in gaske da gaskiya yake ni ka sani ka taka ka shafa ka wuce gurin hada abin nan ba na wasa bane ba mu huji tsoron Allah mu koma kowa ya tsaya iya matsayin shi kowa ya san inda yake fa wannan ta kenan sannan wal basiratun nafiza za ka ga ita basiratun nafiza ɗin ta zo a shehin tarbiyya ta zo a shehin tarqiyya To wannan matsalai, matsalar da ake samu shi ne, mutum shi shehi ne a ilimin zahiri, ilimin karanta littafi a buɗe a fassara maka. Shi kenan sai kuma ya sa ya naɗa kan ya shehunta kan ilimin tarbiyya, ai ba ɓangaren shi ba ne. A kan halaka Allah ne kawai ake wannan shishigin wallahi. Amma tun da kake baka taɓa ganin likitan go, malamin gona, an zo ana son a yi wani allura, a ce a to aikawa na farfesa ne akan sha'anin gona malam. ya san ta da shuka kuma shi ya mashi allurai lala ka taba gani ba layin shi bane ba layin shi bane ba zaka ga classroom teacher wanda ya zama farfesa a harkar education ya kware ya kware ya kware ya kware ya kwankwashe ya zama farfesa ne shi ya kai matakin kure akan sha'anin ilimi za ka ga idan aka zo ana magana operation likita zai buɗe ciki ya ce to biye da ta kakame za ce to ga wani farfesa farfesu ne shi a ilimin boko tun da ba likita mai buɗe ciki malam buɗe wata ƙaba ce za a yanko mashi ai ga ƙarshen ta bai ma sai da ake ɓara cikin bai na iya raba cikin biyu ma ba layin shi bane ba ma zai fara ba to zaman lafiya shine kowa ya tsaya matsayin shi ma'abocin ilimin zahiri ka ji ka'idarka in ji malamai bayanan idan ka tarar da waccan ka'idar ta ilimin zahiri sai kuma ka samu wannan sirrin ilimin tarbiyya shi ma ka cancanta to ka ka zama two in one kenan idan kuma ka zama wannan ita kuma tahiya a cikin shi wannan tarkiyyar nan za ka ga ba kusa ce to sai mutum ya kwankwasi ya kwankwasi ya dandaku ya rududdugu ya murka da shi karkaɗe shi babu dussa babu tsaki dukan shi ya zama laushi illallah to sannan sai ya zama to idan duka ka haɗa kai zama kai tiri in wanne ka cika ka'ida ka ji tsoron Allah to bi amma dan Allah in ka san baka san bangare baka daina sa baki bangaren sha'anin tarbiyatul azkar bangare ne mai zaman kanshi bangaren sha'anin tarqiya wanda za sada ka zuwa ga Allah ka ɓangare ne mai zaman kanshi kowanne da matsayinsa da mukaminsa wani ya daina shiga aikin wani kamar yadda nake gaya mana cewa matakai na tafiya a cikin lamarin Allah mataki mataki mataki guda goma ne mutum zai taka ko cikin goman nan kowa dole akwai inda nan yake ko dai mutum ya zama musulmi ordinary ko ya zama mumini ko ya zama salihin bawan Allah ko ya zama waliyi wanda yake mahajubi ko kuma ya zama waliyi mafatuhi ko kuma ya zama arifi wanda bai tasarrufi shi arifi ne amma baya da tasarrufi ya san Allah amma ba a buɗe mai kofofin sirrukan kofofin halara ba eh na bakwai shine ya zama arifi mai tasarrufi wannan abubuwan da kake jin ana hadin su kamar wasa fa wata tahiya ce malam duna hakkatul qatabi eh sai an ta tare diddige ta yi fata-fata ake zuwa wajen alƙur'an. E, ya zama arifi mutasarrifi kenan. Na takwas shi ne ƙudubi wanda ba jami'i ba, shi ƙudubi ne amma ba jami'i ba ne ba. Na tara shi ne ƙudubi jami'i, shi ƙudubi ne ƙudubi ne jami'i, su wanda suke su to na goma shi ne gausi, shi ne sarki a cikin waliyan Allah. da a zamani kwara ɗaya ne irin ya. Kada ka ce to nan ciki ina makamin shehu tijjani. Ha, ai shi ka tamil ka tamtamil. Wai aka ce in ana dara hidda uwa ake. Ko? Yawwa, ina fatan an gane wannan. To dan Allah wani ya daina shiga cikin aikin wani. Kai ka tsaya ka duba tsakaninka da Allah in ba za ka yi minahinci ba. Cikin guda goma nan ka san inda kake. Wallahi kowa ya san inda yake. Kowa ya san inda yake, kowa ya san mukamin shi. Idan mutane ba su san abin da kake yi ba san da kake kai kadai. Allah ya sani kuma abin da kake yi in ka ɓoye da mutane shine halinka a gurin Allah idan ka san in ka ɓoye a ɗaki ba mai kallon ka kai kwallon ɗan duniya ne to kai da gurin Allah kai ɗan duniya ne idan ka ka san zahirinka baɗininka baɗininka zahirinka gabanka bayanka bayanka gabanka hagunka damanka damanka hagunka ko ina aka juya ka kai ne a gurin Allah kai ma haka kake in ka san cewa in mutane ba su ganka kana dan jarba minahinci to kai kowa ya san maka kan ko da wanda ya dau azumi ya kai da wanda ya dau azumi ya shiga daki ya sha ruwa da wanda ya dau azumi ya cika buta da ruwan sanyi yana azumi aka ce wani me na sa ruwan sanyi randa kuma a cikin buta ce wallahi ka san ana azumi yayi dadin tsarki saboda ka dan ji sanyi a jikinka eh je bai ashe shanyo ruwan nan zai ya je ya shanyo shi ya hito da wanda ya kai azumin shi da wanda ya bayar da ya dan kurba wa ya san sun yi ai Allah kaɗai ya san kowa ko amma shi wanda ya abin ai ya san yadda ya yi azumin shi kowa ya san kanshi haka ne ko ko za ka mu ji tsoron Allah nan ana maganar lamarin shehu tijjani ne yawwa to shine shehu ya ci gaba da gaya mana ko a yace falau irdarata ila man yusalaka ila Allah irdararan zam'ani ila lama'i da za ka buƙatu zuwa ga wanda zai sadar da kai da Allah irin tsananin buƙatar nan ta mai kishi yake neman ruwa wal ka'iful amni da za ka buƙaci shehin tarbiyya irin yadda matsauraci ke neman samun aminci fa wajada zalika aqrabu ilayka min wujudi dalabika shehu yace da ka samu wannan shine mafi kusanci da kai fiye da samun neman naka da ka nema da he neman ya fi samun wuya samun ma ga yanin tare da kai ne kawai walau in darata ila Allah in dararar ummil waladaha shehu yace da za ka nemi saduwa da Allah wato shehin da zai sada ka da Allah irin bukatar uwa ga ɗanta da ya bata kana ganin tana iya samun natsuwa bata gayya ba to da za ka yi shehin tarbiyya irin wannan neman idza faqadatu yayin da ta rasa ɗanta to lawjatar haqqa minka qariban wa laka mujiban da ka samu Allah yana kusa da kai kuma ya ansa maka da ya sada ka da ne nema ka san yanzu a ce to mu yanzu mun yadda da yin tarbiyyar nan gaskiya waɗannan maganganu da Shehu Ibrahim ya kawo mun sallama to amma matsalar yanzu ne ba shehun nan malam duk dai abin da ya zama na Allah sun kare ƙarya kake na Allah suna nan baka neme su bane shi yasa baka same su ba da ka neme su irin neman da uwa ke maɗanta in ya bata da ka same su haka shehu ya ce wala wajadta alwusula ghayra muta'azzirin alayka da ka samu saduwa da Allah ba abu mai wuya a gare ka ba wala tawajjala haqqa bi taysir zalika alayka da ubangiji ya fuskance ka ta hanyar sauƙaƙe maka abin zaka ka same shi cikin sauƙi wa fi kalamihi rahimahullahu tanbihun akwai fadakarwa a zancensa ala anna shaykha man manaha Allahu hadayahu lil abdul muridi idza sadaqa fi iradatihi shehi shine wanda Allah yake mun bayi baiwa da shi ga muridi baiwa da shi idan muridin yayi gaskiya cikin neman sa wa bazala fi munasahati maulahu juhd isna'atihi kuma ya bayar da gwargwadon ikonsa cikin kiransa zuwa ga ubangijinsa la alama ya tawahamu man la ilma lahu ba akan abinda wanda babu ilimi inda hunan gare shi ba yake musawa yake riyawa cewa wai ai na Allah sun kare yanzu babu shi wannan tarbiyya a a na Allah na nan ke wannan tarbiyya ma suna nan to ai yanzu harka ce yan cuwa-cuwa sun yawa eh ai cuwa-cuwar da ake a kasuwa ma kullun karuwa take kudin jabu da damfara da sai kaga duk suna nan sai kaga duk waye mutum in ba Allah ya kiyaye shi ba sai kaga an damfare shi sai ka samu dan kasuwa babba mai wayo ya hika dabara da iya tara kuɗi sai kaga an damfara kuɗin ko kuma ka same shi an bashi kuɗin jabu ko in ka san toshe wannan kafan sai a nemo wata amma ba a taɓa cewa a daina kasuwanci ba da Allah ka taɓa jin sanda yan kasuwa suka taru suka ce ka jama'a cutar da ake mana a kasuwa ta yi yawa saboda haka ni dai daga yau na haƙura da ci da sha da sutura da hidimar iyali kowa ya ci da kanshi kowa ya ta kanshi matan shi suka fashe da kuka yanzu alhaji haka zami da kai saboda Allah me ya ci to da kasuwa kuɗin jabu sun yawa to da ka kasuwancin nan ban haƙura da ka taba gani da za a samu wani ai haka ka san me zai faru dangin ya dace sauri su kama ya su kai shi salanki gurin mai magani a je a duba kwakwalwar shi ana duba kwakwalwar san ne ina duba mahaukata ai to to to sai a kai shi sai a kai shi psychiatric a ce to a je dai a duba kwakwalwar alhaji wa an me san mu in ba san mu ba ka daina neman kuɗi duniya an rayu ba kuɗi eh amma ka ji an rayu an yadda a rayu ba a samu Allah ba a ziki sai a ce wai ai yanzu malam harkar sai duk an ɓata ta banna ta yi yawa malam sai barin ɓata ma ake ai gara ma ka koma gehe kara kuɓe wannan ba mahita ba ce mahitar rashin mahita kenan mahitar banza kenan eh ba mahita ba ne ba yawwa idan ma ka ɗauka ta wannan musuluncin ma ba za ka yi ba don akwai masu da'awar musulunci kuma suke ɓarambata masu suke ɓanna Allah ma ba za ka yi da shi ba don wasu sun ce ba Allah ko saboda haka kawai kada ɓannan mai ɓanna ta hana mai shirya yin shirye shi mabannaci ya je ya ɓanna shi kai baka ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum fala yadurrukum man dalla idza tadaytum ko ka kare kawai kai ta kanka wannan shine abin da ake magana akan shi wa inda zalika يوفق الله لاستئمال الآداب معه لما أرشده على أعلى مراتبه ورفيع درجته to a wannan lokacin ne Allah zai ma bawa muridi ga dakatar da yin ladabi ga wannan shehi bisa ga abin da Allah ya shirye da shi har ya ɗaukaka darajar shi zuwa ga maɗaukakan martabobi qala sayyidi abu madain al-gaus radiyallahu anhu sayyidi abu madain na faɗa yace a shehu shi shehi man shahidat lahu zatuka bitta kadili shine wanda zatinka yayi shuhudin gabatuwa a gare shi wa sirruka bitta azimi kuma sirrinka yake girmama shi zatinka yayi mishi shuhudi na girmamawa na gabatarwa sirrinka kuma ya ɗaukaka darajar shi ashehu man hazzabaka bi akhlaqihi wa addabaka bi idraqihi shi shehi shine wanda ya tsarkake ka da ɗabi'unsa kuma ya ladabtar da kai da kallansa wa anara baɗinuka bi ishraqihi kuma ya haskaka baɗininka da haske da hasaken nan nasa ashehu jama'aka fi hudurihi wa hafazaka fi magibihi shi shehi shine wanda ya tattara ka a cikin halartarsa in ya zama kana nan tare shi zaka je gaba ɗaya ka tattaru ka taru ka manta da komai sai Allah wa hafazaka kuma ya tsare ka ya kiyaye ka fi magibihi a lokacin da baya nan alafi da da'ifil minan ya faɗa a cikin da'ifil minan wala yasa shehu kaman sami'ta minhu yace shehin ka ba shi bane wanda ka ji karatun qawaidi da ahlari da risala a gurin shi eh injuwa inji mai laqaifil minan yace ba shine wanda ka ji ilimi a gurin sa ba innama shehuka man akasta anhu shehin ka shine wanda ka anshi shiriya a hannunsa wala yasa shehuka man wajahatka ibaratuhu shehin ka ba shi bane wanda fassarorin shi suka fuskance ka duk wani matsala na ilimi in ana magana ba a gane ba da ka saurari bayanin za ka gane matsalai eh za ka gane abin da ake nihi za ka gane duk wata sarƙa sarƙa ta ilimi in dai ka ji ta a gurin ya za ka ji ya ma halli ya warware ma abin wannan ba shi bane shehinka inna ma shehuka allazi sarat fika isharatuhu shehinka shine wanda isharorin shi suka yi naso a cikinka wanda ishararsa ta yi naso a cikinka walaysa shehuka man da'aka ila al-bab shoyin ka ba shi bane wanda ya kira ka zuwa ga kofa ka san masu kiraya kala biyu ne akwai da'iyan ila shari'atin lahi akwai da'iyan ila lahi da'iyan ila shari'atin lahi shine wanda zai kira ka ya ilmantar da kai ya koya ma tsarki ya koya ma kama ruwa koya maka alwalla da ruwa mai tsarki da haida da nufasi da kaza da kaza da kaza da kaza ya gaya maka asuba raka'a biyu ce in aka yi uku da gangan ta ɓaci in aka yi uku da mantuwa sujada ba a bi azahar raka'a hudu ce in aka yi haka wannan wannan wannan shi ya kawo ka bakin koha kenan ya kira ka zuwa ga shari'ar Allah ne shi kuma shehinka murabbi ya kira ka zuwa ga Allah ne wada'iyan ilallahi bi izni ne wannan shine abin da ake ne innama shehuka man rafa'a bainaka wa bainahu hijabun shayinka shi ne wanda ya yaye hijabi tsakaninka da shi ya yaye hijabi tsakaninka da shi ya sada ka da Allah walaysa shayhuka man waja haka maqaluhu shayinka ba shi bane wanda ya muzanta takansa suka fuskance ka Allah ya ce wallahi tallahi ai ina son jin maganar wani eh ya iya ya iya wa'azi malam eh za iya wa'azi malam in yana wa'azi malam kaji abin gunan daɗi inna ma shaykhukan lazi na hada bika haluhu a shayinka shine wanda halinsa ya zaburar da kai ba so ake a daɗa ma kunnanka da zuciyarka wajen sauraron wa'azi ba a'a abinda ake so a fuski zuciyarka ta fatarru ilallah fuski zuciyarka ka sheƙa ka kai gurin Allah ka manta da kanka ma kai ma baka tuna kanka ba ma ta ɓace a kanka ka tafi cikin labarin Allah kuma to wanda ya tura ka nan shine shehin ka su a gurin sufaye an gane wannan shaykhuka huwa allazi akrajaka min sijinil hawa shayinka shine wanda ya fitar da kai daga cikin kurkukun nan na son zuciya ka san babban masifar da ke damun halitta ita ce annafsu wal hawa wa shaytan nafsu da hawa da shaytani suke ratataka rayuwar dan adam musulmin musulmi da kafirin kafirai da nafsu da hawa da shaytan suke ratataka mutane rayuwa shi shaidan yaron nafsu ne idan tafi ƙarfin shi wallahi tafi ƙarfin shi idan ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim shaidan ya kai bangon duniya ya tsere ya baka dai in ya je kuma sai ya dawo amma dai ya dan kusa ka huta ko ita nafsu in ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ita ma za ta maimaita ne wane ne babban dan takadari a cikin nan idan ka ce a uzu billahi min shaitan rajim sai ta maimaita ta ce kwarai kuwa ai Allah kenan a uzu billahi min shaitan rajim ai Allah kenan hudu da ƙarfi su ji idan ka ce a je ai sallah lokaci yayi ta ce kai lokacin sallah lokacin da aka ce har rana ta faɗi lokacin ta ne ai bin Allah malam ai wuya gare ai wa zai iya da Allah zanna ka huta idan ka huta yanzu ka dawo gona in ka huta sai ka yi shi kuma shaitan ya zo ya ta gargata ma maganar ta da bare kuwa ranki shi dade bare haka akai wuta sai ka ji sai ka ji wata kasala ta kama ka sai ka ji kana mi a haka wallahi talla ai malam na kace ne kana min me shedan shi ke tattare wannan an bayyanta ko to wannan wanda zai tsamar da kalura zaka ga mutum ya haddace dukkan Qur'ani hadisai ba za ka ga zuciyar shi da aibobinta ba ta rabu da su ba. Saboda wancan hanyar da bi ba hanyar gyara zuciya ba ce hanyar gyara a hakamu shar'i ne kuma ya gyara su kuma sun kyautata alhamdulillah alheri ne shine farko. To yanzu mai mataki na biyu to samu kayan aiki to yanzu a zo kuma a koyi aikin. Allah ya yi umarni. Irabuni qabla an ta'buduni fa in lam ta'rifu fa kaifa ta'buduni ashe ma ma'arfa ita ce farko me ya ma'arfa ilimin tarbiyya Allah ya ce ku sanni kafin ku bauta min in ba ku sanni ba ya za ku bauta min ka kakare ka ce wai sanin Allah shine a ka'idar tauhidi din nan da ake kawowa a qawaidi farko farkon nan al-kalamu والسمع والبصر والكلام wannan kasunan su kana ji a ka'idar tauhidi nan kuma ana magana haqaiqul ma'rifati ai ba abu ɗaya bane su ma wancan ilimi ne na zahiri lisahin lisahi ne a dangana wa Allah kaza kada za a yi magana shi wancan ba da baki ake ansa ba ba da magana ake yi ba da zikiri ake yi ina fatan mun gane to shine ne yake gaya mana ashe kaka huwa allazi akarjaka min sijinil hawa shohin ka shine wanda ya fitar da kai daga cikin kurkukun nan na son zuciya wada kala bika ilal maula ya shiga da kai ya sada ka da Allah ha anta wa rabbuka ya sada ka da Allah shekuka huwa allazi ma zala yajlu mir'atu qalbika hatta tazalla fihi anwaru rabbika shayin ka shine wannan wanda bai guce ba yana goge mabdubin nan na zuciyarka har sai da hasken Ubangiji ya yi tajalli ya bayyana a cikin zuciyar taka. Na hada bika ilallahi fa na hadata ilaihi, ya zaburar da kai zuwa ga Allah sai ka zabura kai ma ka tai gurin Allah. Wasara bika hatta wasalta ilaihi, ya tahi da kai har ka sadu da Allah. wala zala muhaziyan laka hatta alqaka bayna yadayhi bai gushe ba yana mai dauranta tare da kai yana tahiya tare da kai yana mai kama ma hannu har sai yayin da ya ajiye kai jefa ka gaba ga zati ya sada ka da Allah fazadda bika fi nuril hadarati ya kutsa da kai a cikin hasken nan na hadara fa qala laka a ƙarshe ya ce maka to tahiya ta kai inda ake so an zo ha anta wa rabbuka to ga kanan ga ubangijinka aikin shi ya kammala kenan wannan shine abin da ake nihi da tarbiyya da tarqiyya ina son mun gane wannan ina fatan mun gane saboda haka wallahi lamarin nan ba wasa bane ba ba gangan bane gaske ce da gaskiya dole he an dage dole he an daddage he an cije he an tashi tsaye yanzu zamani ya wuce da wani zai zo ya ce ma wai tarbiyatul azkarin nan kaza kaza kaza kaza kaza ka laihin ma waɗanda ake gaya ma waɗanda yayi kai wani hana ka je kai karatu inda ka tafi ka je ka tayi makaranta ai duk zaka ga inda Allah ya ce aje ai tarbiyye eh ai da ka gani kai ka ja makan kai ka tsaya ba za ka ɗau littafi ka je makaranta ba sai ka jira idan ma kai ka karanta littattafai ne irin wanda ake karantawa a fiqhu a zaure shugaban mazhabar zauren mu gaba ɗaya imamu malik eh ko ba shi bane ogan mu kwata kwata malikawa ne mu to a ka'idar imamu malik dole ne kai ilimin tarbiyya ya ce idan kai ka san ilimin tarbiyya baka san ilimin littahi ba za ka zan zindiki ya ce idan ka san ilimin littahi baka je kayan tarbiyya ba za ka zama fasiki ya ce idan ka haɗa tsakanin za ka zama cikakken ɗan haƙiƙa haƙiƙa ta gaskiya ba haƙiƙa ta wasa ba in ji maliku fa sannan ibn rushidin kowa ya karanta ɗan rushidin nan to ibn rushidin nan duk ɗaliban ilimi ne galiban ibn rushidin a ciki ga yanan shehu yana kawo mana a farko ko yazhabu shaykhan arifal masaliki yaqihi min da fi tariqihi al mahaliki yazkuru Allah idza ra'ahu wa yusallu al abda ila mawlahu shi dan rashid yana da shehin tarbiyya ina imamul busiri da muke karanta albardarsa yana da shehin tarbiyya sufi ne busiri din nan da kake gani wata rana Allah ya ba mu yalwan lokaci ka ji waye shehin shi ina mai zarnuji din nan mai ta'alimi sufi ne yana da shehin tarbiyya to kaga wannan ibnu rushidin din sufi ne yana da shehin tarbiyya ga nan kai ma yana shawarta ka a cikin dan rushidi yana na ɗakin ka ya ce ya sabu shekan wajibi ne mutum ya tarayya da shehi ariful masaliki masanin hanya saboda me ya ƙihil mahaliki domin ya kubatar da shi daga halake-halake fi ɗariƙi a cikin tahiyar hanyarsa zuwa ga Allah ya zikiru Allah idza ra'ahu ya zikiru Allah idza ra'ahu wanda zai rika tana mai Allah da ka gan shi innamal awliya'u allazina idza ra'u zikrullah ko au kama qala wa awliya'u Allah inji shugaba alaihi salam su ne wanda da an gansu sai a tuna Allah. Ko? Da an gansu a kama zikiri. Sai wanda bai ba hanyar ba, bai fahimci abin da ake nihi da ganinsu a zikiri ba, bai san ƙa'idojin ba, sai ce wai da an ga mutum a kama zikiri. Kai, mu wannan abu ba mu gane shi ba. Ya za ka gane ba ka ba hanyar ba. Ai, ba za ka gane ba. Ai, ba hanyar ka bace. Kuma ba wanda ya hana ka ba kai ka tarba kanka. Da ka bi, da ka gane har ma ka ganar da wani. ai manzon Allah ne ya faɗa akar musallahu sai ai afuwa shugaba ne ya faɗa ai yace ai suna Allah waliyai da an gasa sai a tuna Allah to matsalar shine kai kuma baka san waliyai ba mutanen Allah amma hadu ka san mutanen banza to kaga dole a rika samun wrong number in an ce faɗi wani na Allah kwara ɗaya baka san shi ba amma hadu wani na banza ka san shi har ma na kirki ka ce din na banza ne su kuma waɗannan da kaga in sun ga bayan Allah su dawo ka suna zikiri zaka ce to waye ya gaya musu wannan waliyi ne bi husni sannihim billahi wa husni sannihim bi ibadillahi manzo Allah sallama yana faɗa a cikin hadisi kasalatani laysa huma a a kasalatani laysa huma shay'un min alkhair laysa fawqahuma shay'un min alkhair husnul sanni billahi wa husnul sanni bi ibadillahi ɗabi'u guda biyu babu alheri gaba da su, kyakkyawan zato ga Allah, da kyakkyawan zato ma bayan Allah. To su sun kyautata ma bayan Allah zato ne suka kai wannan gaskiya na Allah ne, a ran mun ji mun natsu, la ilaha illallah, Muhammadu Rasulullahi, shi sa da suka kai suka kama zikiri. Eh, yace khaslatani laysa fawqahuma shay'un min ash-sharri su'u zanni billahi wa su'u zanni bi ibadillah haka ma kala yace su kuma dabi'u guda biyu babu sheri sama da su mummunan zato ma Allah da mummunan zato ga bayan Allah ai da ka zo ka ce ba na Allah har gara ma ka ce kowa na Allah ne saboda in ka ce kowa na Allah ne ka kyautata zato kuma Allah ya yi umarni da kyautata zato amma an ka ce ko ba na Allah ka kore ma Allah bayi ka muna na zato akaramaka Allah dawo kan saiti sufanci ba zagi bane ina fatan mun gane yawa to wannan shine abin da ake nihi ina muke Shehu ya ce wa adabu shehi ma al-muridi na dubban shehi tare da muridinsa, wal muridi ma'a shek da kuma na dubban muridi tare da shehinsa, su kuma kasiratun shirki suna da yawa. Akwai yadda ake so shi shehi ya mu'amala da muridansa, akwai yadda ake so shi ma muridi ya mu'amala da shehinsa. Ka san dalili? Saboda ita a cikin lamarin ɗariƙa shehu tijjani, kowa ka gani muridi ne. babu shehi sai kwara ɗaya la sheha illa shehu tijani shi kaɗai ne shehi kowa ka gani muridi ne kuma babu khalifa kwara ɗaya ne shi ne shehu ibrahim iz annani khalifata tijani mawhabatan min ahmad al shi yasa duk mukamin da zaka danganta shehu ibrahim da shi ba shi ne mukamin ya ba ka ce mai kudibi ka ce mai gausi ka ce mai fardi ka ce mai jami'i ka ce mai badali ka ce mai menene duk abin da zaka ce ba mukamin shehu Ibrahim bane wannan mukamin nashi na kilafa ta shehu Tijjani ba abin da zaka danganta shi da shi da ya kai shi shi ma baka ji abin da ya faɗa ba in annani khalifatan Tijjani shi ne kadai hakikan khalifan shehu Tijjani an gane ko to su shehunnai dukkan suna ibai ne na shehu Tijjani shi mukamin shehunta da kaji ana magana ba wai tafki tafki yanzu ne an bata abin an bai da abin wasa da na haɗu da dan uwana akan hanya mun sha kwana shehu da ya haɗu da ni ya sha kwana shehu an haɗu da wancan an sha kwana shehu da an sha kwana shehu shehu sai a ta shehewa kawai abin da ake ni da shehun yana da nisa yana da zurfi yana da wahala yana da wuya wallahi sai an takata daddage kafin ka kai wannan wajen kuma ba kai bane zaka gane kai ni ma fa yanzu ba dama ne na zama shi a a akar makallahu ba kai bane zaka gano ai ba kai ka gane ka isa shayi ba uban kai gane ka isa ya maka ba kai ne ka zo ka ce baba gaskiya abin nan wa gaskiya na yi ai ai ban shayi baba ha ba ina wannan aiki haka lala akwai aka ai ba kai ka gane ba go ubanka ne ya gane ka isa sai ya maka kana baka so yana he amma eh ina he an maka yawwa to shi ma abin haka yake kiri kawai abin da ake so na natsa cikin lamarin Allah bi Allah kawai bi Allah da gaske da gaskiya kuma ba dan neman wani mukami ko wata daraja ba bi Allah dan Allah to idan Allah ya sa kana cikin ma'abota wakilcin ai ba na wani wakilci ne sai a wakilta ka in kana ciki in kuma baka cikin ma'abota wakilcin ka matsa ka matsa sai aka wakilta kan sai wakilcin ya zama maka imtihani ya zama maka halaka eh sai zama masa halaka. Mutum bai iya mota ba yayye a bashi mota ba a bashi ya ja ba yayi ran nan kawai uban ya aje mabudin ya zo ya kaka baki da ya danna giya ya saka ya taka yana kallon gaba ashe rufa sai sa. Shi ya dahe gaba yana jiran ta yi ya kauce sai da ya ji bam ya buntsula wani rami ta baya. Ka gani? Saboda haka su shehannan nan da kake gani mukamin nan nasu ba wasa bane ba. Amma in ana magana kan shehunnan tarbiyya da shehunnan tarkiya ne. Yawwa abin da ake nihi sun samu sarri sun tafi sun tafi sun tafi sun tafi suka daɗa tafiya suka tafi ya zama ma sun mutu a kan kansu sun rayu da Allah ya zama sun niƙe sun dandake sun ƙare an tun tankaɗe sun sheƙe tahiyya tana da wahala tana da zargi kuma ba ta yiwu a karatu na wannan haka a karanta a fassara ma dole sai ka je kai practical Shehu Ibrahim yana cewa ilmu na haza laysa bi maktubin bil awraqi kai ilimin nan namu ba a rubuta a takarda bane ba eh je ka gurin mazaje ka ji ka sha barkono eh an fahimta yi to wannan da kaji ana shehunnai shehunnai sai mutum ya kai matsayin nan da kake ganin shi shi ba kilafa ne wakili ne na shehu tijjani shi a nan inda yake duk abin da ya maka nan gurin kamar shehu tijjani ne ya maka saboda takar mukamin sa ba kuma shi naɗa kansa ba in ya cika ka'ida abin saboda ka mu daina ce mu juna shehu shehun nan a daina da ka haɗa man shehu labbaikun shehu labbaiko labbaiko A'a idan mutunta mutum kake so ka yi kake neman kalmar da za ka yi amfani da ita ka mutunta shi yi mai addu'a mana akramukallah ai addu'a ce Allah ya girma Allah ya girmama ka ai addu'a kai mashi ko yawwa ko kuma ka yi ta larabawa kaga bahaushe duk in zai kira mutane ce malam wane malam wane har wanda bai je makaranta bai iya fata ba in ka ce mai malam daɗi yake ji a ƙasa Hausa ko sai ka ce malam ya ji daɗi amma da kara ka ce wane zaidu amru to idan ka sake ka kira a haka in wani ya ce malam zaidu salamu alaikum wancan zai fara amsa ce kwarai zannanan ma yana ma iya tashi ba shi guri ya ji daɗi ka ce mai malam to su larabawa sai sai saidi saidi fulano saidi fulano saidi fulano ogawa ne shugabawa ne mai girmawa ne to in daraja mutum kake so ka yi mai waccan addu'a ko yi mai wannan kyakkyawan zata amma shehu ba wasa bace eh shehu ba kusa bace nesa ce ba kusa bace yawwa yawwa wal murid ma ashe kasiratan mazkuratan fi kutubil a'immati sufiya radiyallahu anhum shehu ibrahim yace an ambace su a cikin littattafan sufaye Allah ya ji da su wa man ablag wa man ablagi zalika wa wajazuhu ma zakarahu al imamu abul qasim al qushairi yana daga mafi isa matukar wa'annan sharaddan mafi yankakkunsu shine abinda Abul Qasim al-Qushairi ya rubuta ala radiyallahu anhu ya faɗa fa sharadul muridi sharadun muridi Allah ya tanaffasa nafasan illa bi izni shahi abu na farko da ake so muridi yayi kada yi numfashi kwara daya sai da izinin shehin shi zai shaki numfashin yi mana bayanin wannan magana abin da take nihi yi mana bayani me take nihi idan za ka ƙari kara ɗai ma ya suna bayan ya sunan ƙamus ƙamus in za ka je in za ka in ka haɗe lisanin arab ka haɗe almuhit fil lugha arabiyya ka haɗe ma'ajim ka haɗe manajib billahi lazi ba za ka gane abin da ake nihi nan gurin ba ba layin ka bane ba sai ka je gurin masu abin sun ma bayanin abin da ake nihi to yanzu ana in ka shaƙi nishi ɗaya sai ka je ka tambayi shehu zan yi nan washi kayan ka je ka mutu kaga idan aka sha wata kwana fa dole kuma mutum ya yarda da cewa ilimin nan na sufanci fa ba fa a takarda ake koyon shi ba dan da ka je ka biya ma takarda zaka halaka kaga yanzu na iya yana karanta wannan yace kai ka ji fadan Allah wai yanzu a ce wai in za ka yi numfashi wai ka je ka tambo shehu kaga nan kawai ake kashe muridai wato ka da hancin ka wa ya gaya ma abin da ake nufi ba ka ake nihi ba ko to amma me ake nihi tambaya a miki jama'a ake nihi ai bari ka ji bayanin wannan bayanin harkan nan ba wasa ba ce, harkan nan gaskiya ce, harkan nan gaske ce da gaskiya, e ba wasa ba ce wallahi, wallahi ba wasa ba ce, mu kula da kanmu matuƙa, harkan nan ba ƙarya ba ce, barka ji abin da Shehu Ibrahim ya ce, daga nan za mu gane mai ake nihi da wannan. Sai Shehu Ibrahim yake cewa, a san wasu cikin ruhul adabi, tun daga farkon magana nan tashi wadalun murabbiyan kabiran nasihan kamila irfanin imaman salihan malluku nafsaka fala dabbiri sai ce me wa kun kamayitin dawaman tukhbiri to yanzu tsaya mamaci yana numfashi ne mamaci yana ci yana sha ko ko ka taba ganin an zo ana ma mamaci wanka an juya hannun shi ke sakan man hannu ka taba gani ai kaga yadda aka yi da shi ya sallama ko ai karshen taslimi karshen taslimin mamaci sai shehu ibrahim kai to taslimin da ake so kai mishehin ka irin taslimin mamaci gawa ga mai wanke ta ba da to ai gawa ba ma ta iya motsi bare ta nemi izini ta motsin to abin da ake nihi numfashinka duk butun zuciyarka ya zama ba ka tuna komi sai wannan shehin naka shi kuma saboda mai saboda shi da'in yana kiran ka zuwa ga Allah duk kamar da ka ne yanzu ɗan zadda ba ne ba ya galagala ko ya galagala in ana dirawa yau ana lokacin ana dirango kuskure ko ka jira a ce ka faɗi dole hita takura lazina amu ya lazina mata kula mata wabta ilal wasila an gane ko to abinda ake nihi duk wani motsi naka duk wani sha'ani naka duk wani komi shine can karshe sai shi Ibrahim ya ƙara mana bayani sai ce wa kun kama lauka na duna la taltafil li ghairihi fil alami wa kun kama lauka na duna alami ya ce wallahi wannan magana yadda wasu ke yaƙi da sha'anin tarbiyya da sha'anin shehu ibrahim sha'anin shehu tijjani na gaske wallahi da ba shehu ibrahim ya faɗe ta ba an kore ta Allah ina gaya ma wannan magana za ka ga mutum kamili a sufa ɗan ɗariƙa mai kyau amma sai ka je yana ƙoƙarin nuna maka yana so da zai iya da zai ce shehu ma ba zai iya bane ya san halarar ba ta ma kaɗe shi za ta yi wallahi ya san halarar za ta daren mashi haka za ka karasa gane ma wani abin inda aka nuha da shi amma don Allah in ba neman rigima ba me ma naka kai kana malami ka ce wai kar a yi hada da tarbiyya ba layin ka bane ba kawai kai in ba za ka yi ba ka je ka kai ko a'a to ga shehu da yana magana yace to wa kun kama law kana duna alami tsakanin mu'amalarka da shehinka ka zama ka ɗauka kamar ba kowa a cikin talakai duniya da lahira kamar ba kowa shehinka ne kadai to tun da kaushi kadai ne kai ma ka ƙare cikin shi yanzu motsin da kake yi wa ke yi to kaga ai komi naka ne ma ashe kake yi a cikin sa ba ma numfashinka ba kaga numfashin ma da kai shi yayi maka saboda me kayan abin da ake ce ma fana'i a cikin sa ka ƙare ai shi ne to yanzu duk barbarin mutum kai dai kawai ba dai Allah ya mana gafara ba to wannan shine abin da ake nihi yanzu mun gane ko gobe in an tambaye ka ai zaka iya bayani ko to amma in ka iya bayani ka cimma mukamin ko ko he dai karatu ka ba ya sunan tsuntsun da mai karatu alhuda huda eh na gani harkar nan ba wasa ba ce ba. Eh, ba wasa ba ce. Wa man kalafa shehuhu fi nafsi fi nafsin sirran aw jaharan fayara anhu min fayara zayyuhu min gayyihi min gayyi ma yuhibbuhu sari'an yace wanda ya saba ma shehin sa a numfashi daya sai kaga yana ganin kuskuren shehin ko bata shehin ko sabanin ra'ayin shehin a cikin shi abin da yake so a ranya kuma abin nan da yake so a ranya halaka ne sai ya ga halakar shehi a cikin halakar zuciyar shi ta abin da yake so ga abin da yake so sai ya ga shehi ya yi ba haka ba sai ya ga shehi ya halaka saboda halakar zuciyar shi ta abin da yake so abin nan da yake so a yi halaka ne shi kuma sai he ya saba mai he ya ga shehi ya halaka shi he da ya halaka he ya ga shehi ya halaka da bai halaka ba da ba zai ga shehin ya halaka ba in dai shehin ne ai an je dai karatu nan tun farkon shi ko shine shehu ibrahim yake gaya mana fa kada ulli shehi aqwamu wa al yaqu min al murid in jaman aqal ha gani yawa sai ce wa makala fatu shuyukh fi ma yasrunahu anhum ashaddu mimma yukabidunahu bil juhdi wa aksaru yace saba ma shehinnai a cikin abin da mutum yake doyewa a ran ya zama minafikin shehi a zahiri mutumin kirki minahiki a baɗi ne. Shehu Ibrahim Shehu ya ce to wannan shine mafi tsananin muni, mafi tsananin bala'i akan saba mai a zahiri shine mafi yawan fitina. Gara ka saba a zahiri zuciya ka tana da kyau kawai kayi kuskure ne. Zo ka nemi tuba a yahi ma ka je ka ci gaba da lamari. Eh? Ai ko da ana bada misalin biyayyen muridi ga shehinsa a cikin suratul kahfi. Eh? Tsakanin shehi sai da na halliru da muridinsa annabi Musa a cikin misalin da Ƙur'ani ya bada don mu gane. ai ba a yi ba a ba a buga ba a buga misali da nufa munahinci na zace ba a duk abin a zahiri ne a zahiri haliru yayi a zahiri ha- Musa yayi ko Musa ya saba mai amma a zuciyar shi bai kudura wani abu da ba haka ba duk abin da ya ji aran ya bayyanar da shi a ƙarshe kuma ya mai bayani ya nemi gawara ya ce to amma tahiya ni da kai ta ƙare tunda kana sa mana baki ko harkar nan tamu kun ba ta yau da sa mana baki kawai in ka bi mu ka yarda da mu bi mu gurin Allah za mu kai ka in baka yarda ba kana wasuwasi dama ba a gayyace ka ba sai ka je ka sai hura ka sha ka yi hidimar ka an fahimta haka harkar sufaye take idan kaga abin nan kai yana ta ma kai kai wallahi sha'anan nan duk baka gane ba to kaka damu ba do la ikraha fid din kada ta bayyana rushi da bin lagayi to tai ka je ka harkar ka dama su ba ma so suke ma ana lamarin ba saboda sun san hadarin lamarin ba kada ma ka zo gara ma ka tsaya kai ta abubuwan ka ka- ka zallaba ka kara gaba kawai an gane wannan li'anna hadha yaltahiqu bil khiyanati domin shi wannan mai boye munafincin abin da yake yana riska da munafinci wa man kalafa shaykahu la yashmu ra'ihata sirqi wanda duk ya saba ma shayinsa ba zai taba shakakkan shin gaskiya ba ya ya lazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqina ba zai taba zama mai gaskiya ba an gane ko yace fa in sagara minhu shay'un min zalika idan wani abu ya gudana daga gurin muridi ta irin wannan kiyana din fa alaihi bi sur'atil itizari wal ifsahi to ya zama wajibi ya sauri ya ruga gurin shehi ya je ya nemi ya yanki hanzari kuma ya yi bayani amma asala minhu min al mukalafati bisa ga abin da ya faru gare ya na sabawa wal khiyanata da khiyana li yahdihi shaykhuhu ila ma fihi kafaratu jurmihi domin shehin nan nasa ya shiryar da shi zuwa ga abin da shine gafarar wannan uwan laihi nasa wa ya zama fil garamati ma ya hukuma alaihi sannan kuma ya lazumci begen abin da shehin ya hukunta masa duk hukuncin da aka bashi yaje yana san hakan hakan yayi daidai da shi ba matsala kawai fa idza raja al muridi ila shehihi bi sidqi idan muridi ya dawo gurin shehin sa da gaskiya wajaba ala shehihi jabarani taqsirihi bi himmatihi to wajibi ne ga shehin nan nasa ya gyara karayarsa da himmarsa to nan wani shehi ake magana tunda an ce himma wani shehi ne ma'abocin himma a cikin shehin ne guda uku shehin tarqiyya shi ne ma'abocin himma an ce sharaɗansa na farko kamar yadda na faɗa a farkon karatu ko alhimmatul aliya ya zama yana da himma madaukakiya wan nuru tami sannan ya zama yana da haske cikakke nayi bayanin haske cikakke gwargwadon jahilcin mu ko sannan wal basiratun nafiza sannan ya zama yana da basira mai zartuwa ai an gane wannan ko yawwa sai shi to fa innal murida fa innal muridina iyalun ala shuyukhihim domin su muridai iyalin shehunan su ne faradon alaihim faralla ne ga shehunan an yanfiqu min quwwati ahwalihim su ciyar da su daga karfin hal gwargwadon halin su ma yakunu jawaranan litaqasirihim abinda zai kasance gyara daga takaitawansu su dole ne shehinnai ma daman muridai sun bi su sun kiyaye ladubban su da su to su kuma su ja su su nuna su zuwa ga Allah gwargwadon ƙarhin tattalin arzikin su su kuma duk da shi wannan nan suke na iban shehu tijjani to kuma kowa akwai girman babansa wani kan famfo aka bude mashi ya duka birkawa yana budewa yana ba duk wanda ya zo wani ya korama ce aka kawo mai girman ta girman kohi sai dai kamfata ya ɗebo ya ba wannan ya kamfata ya bata karewa wani korama aka bude mai hamma a shiga a sha a yi wanka a sa eh, eh, irin kime mai jarkan nan a ɗaɗɗebo wallahi wani in ka zo gurin ya kai ka ce nan ce maliya to kowa gwargwadon matsayinsa da mukaminsa da sirrinsa da lamaninsa da shehu tijjani ai an fahimta ko yawwa to wannan shine sai shehu ibrahim yace wal qawlul fasal fi hadha al fasali jawabi mai warkarwa mai rarrabewa a wannan fasali kawai bari mu kawo jawabu shaykhan al qudub al makatum wal barzahul ma'lumu inji shehu ibrahim ai ka san wanda yake nihi dai yace bay- bayani na ƙarshe bayani mai warkarwa a cikin wannan fasali na maganar riko da shehin tarbiyya shine bayanan shehin mu al-qudbul makatumu qudbun nan da ba a san mukamin sa ba wala barzakhul ma'lumu madakatan nan ta waliyai sananna duk gudun waliyi in yazo nan ya bata yake nan kuma sai ya tsaya nan gurin kuma eh tahiya ta kare fa alqar asaha wa saqarra bihan nawa yake nan kuma magana ta kare yace to magana shehu tijjani kawai bari mu kawo ta kaji mai maulan mu shehu tijjani qudbul makatumu wal katimul muhammadul ma'lumu abul abbasi eh radiyallahu anhu ardahu annabihi ya fada inji shehu wa nasuhu fi jawahirul ma'ani ga abin da yace kamar yadda zo a cikin jawahirul ma'ani yace a lokaci yayi sati mai zuwa sai mu tashi nan gurin sai mu tashi kan maganar maulan mu shehu tijjani kan tarbiyya wai mai ma shehu tijjani yace ne ka san wani bala'i da ake fama da shi ba wannan kuma bala'in na jahilci ne jahilcin kuma namu ne na gazawan mu mu da muka ce muna ɗariƙa shehu tijjani shi ho wani tsakanin ya da Allah bai taɓa sanin cewa wai yin tarbiyatul azkar ba umarni ne na shehu tijjani aikin ma na shehu tijjani ne wallahi wani bai sani ba kawai shi da an ce tarbiyya zai ga to yanzu an hita kuma ɗariƙar tijjaniya an koma wani sabon addini sunan sabon addinin faira wallahi haka wani wanda bai sani ba yake kallo sai ce wallahi da dai dan wai shi sa ma har ka zama wani yana tambayar ka wai kai dan dariƙar tijjaniya ne koko kai dan faira ne wai ka san meye ma'anar wannan tambaye wai mutum ne ya san uwarka ya san ubanka shi ne ya tambaye ka wai kai dan uwarka ne koko dan ubanka ne to wace ce za a yi wace ce za a bari a'a abin ba haka yake ba ita wanda ya zo da ɗariƙan nan ta tijjaniya shi ya zo da fayyar ita ma fayyar ta shehu tijjani ce gana a cikin munatul muridi yana gaya mana lizalika sammaituhu abla fayda innahu yufidu jami'u alamin ba faydatan ko yau saboda haka ne nake ambatan shehu tijjani abul fayr baban fayra fayra ta sace eh fayran ma ta shehu tijjani ce shine ubanta in kana son ka gane abin ita fayra inda mace ce to babanta shehu tijjani shine ubanta shi ya haihu ta a gurin shi aka ga ta aika san duk wanda ya aure yakka da abukka ya gakka ba tare kuka samu ta ba da abukka ya gakka ko yawwa to ita faira inda mace ce ya ce ga maulan shehu tijjani shi sa ai in kana son ka gane abin ai masu ilimi da hankali su suna amfani da abu sai ka ji an ce shehu ibrahim sahibul faidati ana me sahibu miji ga matar shi ya sunan shi sahibu ko sahibul faida ta yace ai sahiba ta ce ko ko kuma yace ai sahibi na ne sahibul faidati ma'abocin faida kuma a ce mijinta kenan to shehu tijjani ubanta mijinta shehu ibrahim ƴaƴanta mu nan an gane ko yawwa ai kaga duk mai gora ya rarrabe ba mu karanta ne ko kuma mun karanta ba mu fahimta ne ba mu dan bi a hankali mu rika bibiya wai me suke nihi da wannan ma'anai sai kaga yanzu mutum zai gama rihe goran faida ya gama karanta ya dan uwa ka yi tarbiyya ka samu rabo gotan muridan gotan da ifan cikin takatta sa ka tsaya ya gama rihewa kamar ya manta abin da ya faɗi kuma ya zo gama kawai ai yin tarbiyyar nan malam bai dace ba kamar ya manta abin da ya gama karanta an gane wannan saboda ka sha'anin nan gaskiya ne ba wasa ba dan Allah a dage abin dai da ake so kawai ka kiyaye shi ne ka ji tsoron Allah kuma ka so kowa kuma ka zanna da kowa lahiya. In amma an ka hango wani da sanda ya raɗe yana jiran ka ƙara so ya ma zuwa ɗaya to canza hanya. Kada ka ce to ni ma bari in je da sanda ta wata bigenge bigenge in ya bige ni shi kenan in na bige shi a'a ka kai haka. Eh canza ba shi guri. Eh zuciya kamar garwashin wuta ce yana mutuwa yana rayuwa. In garwashin ya mutu gobe in kuka haɗe ku gaisa. Eh ba shi kenan ba. Yawwa kada ka yadda ka cuci kowa. babu zagi a cikin dariƙa shehu tijjani babu duka babu cin amana babu ƙarya babu kazayi babu kaza kaza kawai kai lamarinka amma duk in dai kai baka zagi kowa ba baka cuci kowa ba baka ki kowa ba baka yi ma kowa sharri ba kai dai shehu tijjanin ka kake bi kana bin shehu ibrahim ɗinka kai zikiri kai diwani kai wazifa kai kai kaza kai kaza a yan ai soyayya duka kana son kowa to ta hikar ka kaka ji tsoron kuma kowa a cikin haka tafi kawai ba abin da zai warihi abin da Allah ya so wallahi ba abin da zai faru in ka ga motsi in ka ga gidanka ta motsa Allah ne ya rubuta dama za ta motsa yawwa kana nan da ka san wata rana sai ka ji gidanka ita kadai ta hagu ko ta dama tana ta wani farfar kai ma ba kai ka sa ta ba ko ba ka saba natsewa ba wai nan tana gaya ma kai mu hudun nan da muke a jikinka mu ma bayan Allah ne da izinin Allah muke lamarin mu da kaga kana nihin ka motsa mu motsa Allah ne baka wannan dama akan mu yau za mu yi motsi baka sa ba kuma baka iya hana wai ka ji far far far tana nuna maka ka gane Allah ne eh wata rana kana zanne sai ka ji wani abu nan ɗinka a dantsanka yana ta motsi sai ka ji yana ba git git git sai ka dawa kace to jama'a wai eh kace na haɗe ku dau wani abu da muke ce mu ku dau sanda muna yara muna kamo wai a rayi kamar ka haɗe ku dau sai ka ce gin kar sai yadda akai je gurin likita ce to mu dai bamu ga komai ba sai kuma tsakanin ka da Allah lokaci zuwa lokaci kana eh wai naman ne ke gaya ma kai mu ma bayan Allah ne to kai da ka gane wannan me kai ba tsoro kaka yi taka cutar kaka yi taka zagi kowa ya haɗu abin da za a yi a yi alhi gaskiya a ji tsoron Allah idan an yi wannan ana ne ku Allah قال خاتم آل